gago mai gambara kuma kare dan yakuro ka san Allah dai yake Allah mai gambara da komai ba wa yake ambaci Allah da fari kana ya biyar ajau ashe kai ma ka sani irin yadda ake nufi idan gago ke kira sannan dobu gaba gabar gaba ci gaban duniya kan gaba ci gaban duniya mu ce tutan mulki ma zikil mulki ma dogara wa ha ba abin jingina na dimbi uban raye Allah maka din gambara Allah dan ya gago dogo dangutun kasar mutiya kan nuka kasan mutiya kan nuka kace tutan mulki ma zikil mulki ma dogara wa ha ba abin jingina na sa manya zulo cikin ikon rabbana ba daman dan ya gago dogo masharika hadida hadidan Allah wannan an ji magariba sai na dimbi uban raye nan wajen yin mu bugaya ma ya mu wacce ta fadda rana ta fadda farin wata bare wani koko biro mace yuciyar dankali ba laifi ba ba audu uban kacce sannan duba arewaci arewa kasar raƙuma arewa kafar duniya kasar kan maman guli kasar buhu mai rafi mu ce tutan mulki malikil mulki madogara wa habu abin jingina na bimbi uban raye Allah maka dingan mura Allah dan ya gabo dubu saman bakwai na bimbi uban raye yo ka dubu gari kasan bakwai ashe babu kaman wahaba shi da ma'aika na sa mutane ƙarya suke kake iskokin karo abin da nake so da kai ga yaman dan ya kuma ka san Allah dai yake ila fa idan da ruwa da ya tsinsu duniya Allah dan ya yayi wo faro duniya abin uban rai yayi wo dabba duniya Allah dan ya yayi mutane nan duniya abu ga ko Allah ya woshe ta kidin gambara makare dan ya kuma din gari ya waye mana ila fa idan da ko da tsinsu duniya ko da bin uban rai ko da dabba duniya ila fa idan da ko mutane nan duniya mukan ce kuka suke abu kai ba kuka bane ba roƙon Allah suke ya ba su rabon duniya kiyama Allah da ya mu shi ke mika mu walle ba kuka bane so na audu ban katte in mutum ne mana dardama ba da mana mai gamba ya ce mana kuka suke ilaha illallah in gari ya waye mana so na bin duk ban raye ko ya duba na da kurciya Allah dan ya ku in dai hanci ya daga so na bin duk ban raye ce kan alzi wai din tana ce Allah ina da girma ya mai sama tsaya ba kuka bane ba roƙon Allah take makare dan ya ku tun da gago ya tabbata idan da rabon kurciya cikin butan mai bara mai bara ya tuntube yanzu butar ta fashe kurciya ce tsatsaga ya tashi da katon ciki kaman goran yan gida Allah maka dingan mura Allah dan ya na ji bari bari dole a fadi gari ya waye mana abu kaka ya ga ya maka ga yaman dan annabi wai kika rika ce annabin yabo ba ya Muhammadu abu duk ba kuka bane ba roƙon Allah yake ya raba bakin dawa ya san dan ma ba rufi ya samu ya tsatsaga ya ce Allah dai ya bashi ba wani kato ba Allah maka dingan mura jalla abin godiya maka rai dan yakubu ka ji bari bera na fadi idan shanu sun daga abu kaka ka ga ya maka a daure a gaya mani sai kana ce mata ridu ma ta ridu wa baka yi ma ta ala mai daukaka ka ta ba kuka bane ba roƙon Allah take ka raba bakin dawa da san fara mai yawa da samu te tsatsaga ta tsatsaga dogon wuya da ce Allah dai ya ba ta ba wani kato yanzu kana magana sai yawa ko ha da kyauta yake maka rai dan yakubu ba ga jin zabo na fadi gari ya waye mana ka ya gaya maka ga yaman dan annabi wai da shimdal ko idan na jubir kan ran ne ni kwana shi ganta ka kai ba kuka bane ba roƙon Allah yake ya nemi rabon duniya kiyama Allah da ya mu shi ke mika mu da abin da nake so da ka abu daure a gaya mana ka san gago ce ki ka duba na ga mujiya uwar tsuntsaye duk wannan ba ta farin jini ita almuru ta kai makare dan yakubu to idan mu garba ta riba wannan dan bi uban zai yi sai kan ce wa kudus ma kudusin wa bala umma fana umman zallabi ya ba ta rabon duniya ka ta ba kuka bane ba roƙon Allah take da tsuntsun da ya zo mata duk zaman nama yake da samu ta wajajjaga ta koma kogon ce tana zara idan tana da ce Allah dai ya ba ta ba wani kato to kar magana sai yawa kyauta sai wa idan makare dan ya kuma cikin ibar rabbana guda man dan ya nan cikin dabbar duniya ila fa idan da ko an so ma da kan kan Allah mai gamba go ka da hawainiya wani audu uban kacce kan ce san do take mu dan zarafin gaskiya kana tsamna an walle ba kan zo bane Allah mai gamba kan ce wa kullahu bijayan wa bijayi sid maula man zallabi ya ba ta raban duniya abu kai ba kuka bane ba roƙon Allah take tana tsoron rabbana kai ya sa a matsa mata azaba da yawa take Allah shine wahidi Allah dan ya ko cikin ikon rabbana daure a gaya mana na gwan musu mai tambayi ga akuya na faɗi ga iya waye mana abu kaka ta gaya maka ga ya man dan Allah sai tana ce abbas ta wata walle an ja a hun ashe la'ane ce ta kan ya rasulu ubangiji abu kai ba kuka bane ba roƙon Allah take da raba bakin dawa da sansashe ba rufi ta samu ta karairaya ta nemi ruwa gwangwari ta koma daga kan tudu ta tattaka dogon wuya da ce Allah dai ya bata ba wani kato ba yanzu da magana na zuwa Allah dan ya kuma gadin jaki na faɗi mukan ce kuka yake karka ya gaya maka a daure a gaya mani washe ba kuka bane Allah dan ya kuma yana ce wa shamsu ha ha ji bai kida na sai da kanan memuna ba kai ba kuka bane ba roƙan Allah yake ya raba bakin dawa ya sandar ni ba mutum ya samu ya karairaya ya nemi ruwa gunkuri ya tattaka babban gaba ya ce Allah dai ya bashi ba wani kato ba Allah maka dingan bara ko wani ka danne in gaya maka makare dan ya kuro ga ya wani mai gammura kan shi ga Allah yake kake iskokin kawai Allah maka din gammura an Allah dan ya ko kuro kura manyan dawa ka ta gaya maka makare mai gamba ka ga din nan tsiya da daga aka yi ba ta farin jini ita almuru take makare dan ya ko kuro idan magarba ta ko rufa na bin duk ban sai tana ce alhekumin ta kafin hukumin da zai ba ta abin duniya aya ba kuka bane ba roƙon Allah take makare mai gamba jahila ne bakin dawa da shanun surfi rufi tana ko aikin tuni kamar tashin lafiya wannan shine wajibi sai da samu ta wajajjaga ta koma bayan gida ta ɗaɗɗaka babban gaba da ce Allah dai ya ba ta ba wani ƙato ba ba jin giwa na hudu su giwa manyan dawa ai kaka ta gaya maka makare ka faɗa mai gago hantsi ya daga Allah dan ya ku sai tana ce ya rabbana su zarni haidar wa'anin da hayyar da baiwa tana ya rasulu ubangida dakata ba kuka bane ba roƙon Allah take makare dan ya ku wannan shine wajibi duk ƙarhin da yawo mata tana banki itatuwa ashe ba kwace take ba shi ke miƙa mata yanzu kar magana ta yi yawa shafa kan hankali makare dan ya ku gobe zaki a cikin dawa shi kaka ya gaya maka makare mai gamba ka san shi mulki yakan yi koda a cikin dawa ila fa'alallahu sai yana ci bugun lazini inni ya kunji ya munar zalimi zalimi ne cewar mai tambara Ba ka saba kuka bane ba roƙon Allah yake ya raba bakin dawa ya san nama mai yawa ya samu ya wajajjaga ya ɗaɗɗaka babban gaba ya ce Allah zai ya bashi ba wani ƙato ba.
Allah maka dingan mura Ina so in gaya maka kuri kuma sa'a mu zo mu tsirge magana.
me yasa ka faɗa mun Shi wasa karatu in yayi yawa idan ba sadaka ake ba har sa hauka. Kai kai dai ba ka da hankali idanu jawur kamar kuturwa ta sha ya giya mu kai ba wannan mace ka ce na nan gafara jika tare ga malamai ga al'umma annabi a tare a yahe mani.
arje roƙon gafara zuwa mai kaɗa dundufa zuwa masu kalanguna zuwa ƴan koso zuwa ƴan tafshi duka zuwa ƴan jauje zuwa ƴan gobe duka zuwa mai kaɗa kunturi shi wani autan kiɗa ina neman gafara makare ɗan yawo me yasa wai ka faɗa haka sauran jama'ar kasuwa da ƴan gowar da ƴan hure da ƴan shuni har da masu lalle da katambi ina neman gafara idan ni ne ke kiɗin makare mai me gamba yasa wai ka faɗa ga haka abun da yasa ne haka idan ne wannan kiɗin dubu san barka take dubu alƙi ne take makare ɗan yawo Kuwa da ƙarfi ne a jarar nan sararin duniya.
to ni in baki ya ci ni ya kama ruwan kwai Me bakin duniya?
Ni kawai in ma ya ce da kai ba ai ka sani na bin uban rayu.
Me mai ta Ba ni duniya?
roƙon wani magani uba na boka yi.
Menene kambun Da baka?
in bin asali ake uwata dan ko take.
Allah maka dingan mura.
Sha ba kan hankali makare dan yaku.
Lalle wannan jahili kana zuba shekar Mai daga.
habaicin kura ga mai awaki zai tabbata.
Shi ke mai goshi kamar kuma tewo Mai gangara.
sha ba kan hankali ka je na hanci kawan mazurin malam Kada lai.
ka yi mun shekar daga.
Makare kai na faɗi kake iskokin kai.
Kakanan manyan kunnuwa kamar lado lare.
Babu kai ko shafa mana ido na mai unguwa haraji ba kwan bakwai doki na ya mace a sa 'yan doka bakwai a ce sarki na kira.
Allah maka dingan mura.
Auren na a gajen ido kamar da bayana mu.
Sai ku sai faɗin kai kamar agwagwa a farin wata.
Gamji za ka yi ma haka don mun zo gambara makare dan ya ka Abu ya gaba da haka.
abu kai ko shafa muna ka jawo goshi kamar kwama tawo La gangara.
ilaha illallah An wa.
Allah dan ya Ka ka kokar ka faɗan haka.
makare dan na kuɗi a wani ka gaya musu ka ce an shegantakan makare dan ya ka.
Kai ko sai hula kamar kurege a farin wata.
Gambara goshi kuskurun kamar dan jaki ya reka zaure a bugo haka.
Allah ya maka kwaso kaya.
Allah maka dingan mura.
An Allah dan ya ka.
Sai gidanu jawur kamar kuturwa a gidan giya.
Kai shafa kan hankali makare dan ya To ka.
ga ya mun dan annabi.
Gambara mai tashin kafa kamar an doya.
Wata rai kai mun shegan daga.
Makare kai na kuɗi wanda ake aiki.
Allah maka dingan mura.
ka san shi so gaske ne kiyayya ma gaske ce makare mai gamba Ga nan ka zauna na babu gwiwa ta tsaye kai kamar mushen taguwa.
wanda za ka yi ma haka don mun zo gambana makare dan ya Ya idan mun zo gambara.
shin kai ba ɗana bane kake man shegantaka A'a ƙarya kai mun.
ni ke auren ko ku tai man satar da lada amaran ya mun makare dan ya La ilaha illallah wa.
abu shafa kan hankali makare mai gamba Kar kai mun shegan daga da ya tsinka zara-zara kamar ɗan ruwa na rini gare ya fille masa.
Tunda gangan nan ta wace baki na na wani har abadan duniya ni ba ni kiɗi da wani.
Allah maka dingan mura.
Ba ƙauye bai share ma ba a zama lafiya.
Ki ka faɗi gaskiya.
Ni kau ban tsince da shi ba sai ya hau ɗoro.
Me yasa wai ka faɗa haka?
ya ce ma na zuwa sai in ka je gida a sunna ma kan nuka ku shaga ma sutura Allah maka dingan mura.
abu kai ba wannan mace ba kauye na fariya idan iska ya buga Allah maka dingan mura. Eh, kauye shi ke ga ɗaya ce ma a kashen mutum a yau na yi kuɗin Me biya yasa wai za a yi ga haka?
haraji na ya biya ya sake bakin zama eh babba wuka kamar mai sata zuma ta zanna lafiya makare dan ya Wallah babu zama lafiya.
abu duk ba wannan mace ya ce ma na zuwa sai kakar ta zaka Allah maka dingan mura.
kauye shi ya ga ta zakan kullum safiya a hau mota mai gudu Kai hau mota a kudu.
mun kai ga watan shida makare mai gamba Dan mun kai ga watan shida.
Sugar ta kare ga kuɗin gujiya sun wuce sai kawo tsamiya ana yi masa mugun Sai a bar suna jan gido kamar wani riya tsare kutare a cikin dawa a almuru ta rufa kura ku bi cike wani gaji ko ya bada daga ƙauye in ba kuma sai babban lage kamar a rage duniya Allah maka din gambara da an ji kiɗan gambara a zazzare ma ido ido na ɗan kwadago ya samu tuwo ba miya wajen gegen alfar a gwaji su barin mai ko ko ba wannan ba ma kare a gaya mai sai a zauna sai a yi rafa Allah ɗan ya ku Allah maka din gambara cikin nan oje guda kamar tsoho ya fito da zai hau dutsen ne cikin na a waje guda kamar gudu na gudu ne na kai mai farmaki la ilaha illallah wa Eh, ina so in gaya maka makare ɗan ya ku ko ga ya mun dan kallai in ina yawon duniya ina ta kiɗan gambara makare ɗan ya ku kun kana yawon duniya ni kan ba na zama gidan mu sai mai mai ya wuce Allah maka din gambara Allah ɗan ya ku me yasa wai ka faɗa haka kai abin da ya sa ban zuwa dan na bakin ciki gidan mu a ƙauye yake Ki ka faɗi gaskiya Ya gane mutanen dawa makare dan ya ka gane mutan dawa kai cikin wannan duniyar da garin su ake tuwo ake musu ƙarya kawai don ba su da dangane.
lalle ba su da dangana Na ba wa mutane dawa dabin ne ta fushi.
na ga faɗi gaskiya Kawai na fariya makare dan ya ƙarin ne waye maka Yanzu ko ba shi ba a ba sai gero na ita.
kai ga gobe gammara In Allah dan ya duk ma ba wannan mutum su dame ne sakare Ni wannan duniyar zaman ƙarya zan mata.
Allah ne gammara Na faɗa maka wallahi ni da gona ko me jewa.
yasa wai da baka haka Kai ni ko me za a bani ni ba na zuwa da.
Allah aka din gammara Allah dan ya ni ko na duba Na kwai san ba na zuwa gida a sai man kalmin dala ta annan ai man faɗa a ce man kuma na daɗe wurin yawon ko duniya.
ni ko nan na To gani ni in ban je gidan bawa za a matsa mana makare dan ya ba ka noma duniya Ila idan na ba ba ka huda duniya na bin duk ban zai.
amma kuma gashin fura kamar sabon alhaji Kai idan na samu dawo sai da gora ka raba.
Allah aka din gammara Allah dan ya ku.
sai kana hudda bakin ido kamar konan nan Kai wuri shafa in gaya maka makare dan ya ku.
sai ko manyan kunnuwa kamar kuturu na mura Ni idan na wo gambara na samu kuɗin kiɗi Allah shi ma rabo makare in je.
abin domin annabi A ni ma in je ajin in dawo lafiya makare dan ya ku.
kun ka dawo lafiya Sa riga doguwa in ɗora makaruwa.
kai gago mai kyau abu kai na na walƙiya ina kurma a shayi Allah ilallawa akwai mai kwace mana makare dan yaku da hadin ta zama wani gana shafa in gaya maka makare dan yaku har ka buɗe wasu kunnuwa kamar zabiya na abu ne ina so in gano mutum yana yin kabarin wuya in ba laifi ba ba a leda a gano mutum yana ci baya kiba wuya siriri wuya kamar damtsan tsohuwa a shekara ma lahiya ni ma nan haka nan nake zan sai yan muska fito kamar siddan raƙuma a tsarin fajjin ba na so in gano mutum Allah dan yaku sai na je in yi gambara ina fayar da to sai in ganshi kada kada da ƙin karamar tsuriya kamar kwaɗo kan ne Abu kai ba wannan ba sai a zazzaro ma ido ido na mai unguwa haraji ba ban bakwai doki na ya mace a sa ɗan doka bakwai a ce sarki na ce.
la ilaha illallah Aburan na haga jan ido kamar namijin mujiya ya sauka akan sabo.
la ilaha illallah Mai shafa in gaya maka makarai ɗan yaku.
jaran nan da gano ido kamar an da shi dan kuje da gado Wanda ake aitayi makarai ɗan yaku.
to abin da nake so da Ka kai sani ni wannan kiɗi ba kiɗan gado ba ne kaddara ta riga ni makarai mai gambara.
ko ni maka din gambara ubana baya Ki bi ko ni mai gambara wajen ƙara ina kiɗi ga ƙashe ma na ni ma nan haka nan Nan nake wajen wa izini wa ilma dun na zuba gambara makarai ɗan yaku.
Allah maka din gambara idan ta turmin zugu ya mutu muka ina kiɗi makare mai Ya ka gambara.
duko daga nan Ba ƙasa.
kai ba wannan mace idan na ɗauka suna ga dogon zalli ni.
Allah baka din dambura.
Idan na wo gangana da arahaman na tuba makare ɗan yaku.
Za ka duko ta kulubiya ka zo an maka shakidi ka zo sun maka shakidi ka san baban na Shi bane.
ya sanya na gaya maka idan malam na faɗa karatun ne baya.
Kun ka ga malam na faɗa.
Abu Allah ɗan yaku.
To karatun ne kankane.
Abu kai ni na ga malami makare ɗan yaku.
Kwanan nan na ga malam ya.
Ya ganna ina gambara yake gago mai kiɗi wurin nan ba a kiɗa ibada Allah.
Me yasa wai ba a Sai kira?
na koma na gaya masa ni da nake gambarar zaman jahilci ne Ai.
makare ɗan yaku.
Ai ni na bar shi haka.
kawo mai sai na tambayo kwamban da yake muna karatu ne baya.
Karatu ne ba yawa.
Allah mai gambara.
Sai ko ti kai kan nadi kamar tasowar dau.
Sai da an ji kiɗan gambara a zazzare ma ido kamar an cire mai hure a garka ya ke gida.
Allah baka din An dambura.
Allah ɗan yaku.
Gago ka faɗi gaskiya a yau ba sai gobe ba.
Allah shi ke alƙawar makare ɗan yaku.
Rabbana sarkin alƙawari.
Allah ya yi ma alƙawar haƙare ‘yan tarbadan ka duk a zaman duniya idan kwana bai cika ba ka zuwa lahira.
Kun ka faɗi gaskiya.
Kau kwana ya cika kana wasu ‘yan goce-goce ka sheƙa lahira.
Wallahi ka faɗi gaskiya.
Sai a danna ma gungume fari ne na kowa ba.
Gago ka kyauta mani.
Ya ga kwanan kuntuwa ba kwanan ‘yan duniya.
Ni ba ƙarya ba ne.
take barcin lahira ba a barcin duniya makare dan ya Ka kai yi gago shafa mana.
shafa in gaya maka makare dan ya Me bakin kirji sai ka ce wuta ta rage koshiya.
dan bi za ka yi ma haka dan mun zo gambara makare dan ya ku Sannan ga doro kamar gudun ya hau ba zukun ina kallon ka kofa.
baka fuska sai ka ce zuwa wurin malam La ilaha illallah wa.
Allah dan ya ku Gago sai ta hun gama kamar allon hashima.
Allah mai gambara Allah maka dingan mara.
ta yi karama haba kamar an raba naki Ka yi kokari ga faɗa haka.
Allah dan ya ku Ya ganga a makogaro kamar ɗaurin cinkunan fitale za su yi kudu.
Allah dan ya ku Allah ba ƙarya ba.
dan bi za ka yi ma haka saboda kiɗin gambara makare dan ya ku Ya saboda kiɗin gambara.
ila fa inna Allah Gambara ba banza ba ce.
Allah mai Ba gambara sana'ar woshi ba ce.
ila fa ilallah don na duba na gani Allah dan duba mu sha uku birnin gano muke wannan gambara da bin uban zai ga ni da an da to la kare ilaha illallah ga gobe ka din gambara abu shafa kan mun kaje na bin uban zai ga mu da birnin gano Allah mai gambara ga Musa kuma dan kubo la ilallah ku da Musa dan kubo Allah dan ya ku da garba na maimuna da bin uban zai ga aya ai ga abu Allah mai su gambara ma sun iya gambara a can dai birnin gano da bin uban zai yanzu sauran sun mutu saura ko mu kai uku mutuwa ya take makare dan ya kai mutuwa ya ta kai abare mai arziki abin buke kan kawai yana yawo lafiya wallahi ka faɗi gaskiya an bai karya arziki ba abin roƙo bane makare dan ya duk je mai kayyace ko a nemi da karya kuɗi gida ba su yi sun sai gida nuja wuri kamar kuturwa ta shagi abu sai babbar tagiya kawo bukka a isa Allah maka din gambara Allah dan ya yau ko ka kyauta mani ya sanya na gaya maka idan sauro ba kuɗi an waga iya gida ta ɗaya daga ɗabbe a gaba wallahi ka faɗi gaskiya Allah dan ya na so da mai arziki yana kwango mai yawa Allah dan ya yoyi na manyan sutura na je yawo da manya ke gaddama na bin bugaban zai amma ga mai arziki riga da mahoɗari kamar tsohon dogai sai in riga duk da shi kamar taikin albasa ni ko ba na son haka Allah dan ya kwa ko ba na son haka kai na ji ana gaddama maka dai in gaya maka ko ko in rufe ko maka Allah na faɗa mani wani abun ba faro bane uba ya ya ciki yace na mazan baye ko abun ko mai kyautu ba a kai ta hayin korama ta yabo da zabiya waje ɗaya jika rasa waje ɗaya kauɗa rasa zumunta ta kauna la ilaha illallah wa ashe kai ma ka sani makare dan ya kwa amma wannan jahili kana zuba shegantaka saboda kiɗan gambara ubana ya man faɗa ya ce mana in bai kai mai haƙora ran ba kamar garar cokula dan bi za kan haka makare dan ya to kai ba mummuna ba ne kwa fa idan ta ba ai muni ne ma yawa ka sai da ruwa kake na koya ma gambara kake man sheganta a'a kai ya kai muni bayan ka zan na kusa turun kura kake Allah maka din gambara kai man gaddama makare dan ya kwa ai mutane duk sun sani haƙoran ka guda uku mai gambara Allah ne gambara da wuri ka gaya mana kana kauna dan wai haƙoran ka guda uku Allah dan ya wai ga na kosai ga na cin gida ga na abakuru ga na ɗanyen dankali kai wa ya gaya maka makare mai gambara dan ni labari ne ji haƙoran da tsakin tuhutun na barewa haka wannan ba gidi bane wushir ya ce tayi Allah maka din gambara wani ɗiban ɗorowa na faɗo na buge wuya na karya haƙori la ilaha illallah shi ne na gaya maka makare mai gamba amma ka faɗi gaskiya bayan so daga mai arziki sai goshin nan kamar kuma sai wo ganga kai ba wannan mace makare dan ya ga zago ya gaba da mutum da an ji kiɗan gamba na daɗa sai a hito faɗa Allah sai a fito faɗa sa'an nan in yi lage har kusa zai buga saboda gurin gugu la ilaha illallah wa shi ne na gaya maka makare dan ya ga sannan ga doro kamar biri ya hau ba tukun yana kallon yan sharhan sannan ga tahin kafa kamar allo ya faɗa ga gwiwa ta ce da kai kamar mushen taguwa a cikin na a waje guda kamar gurgu na gurgu na ta yi mai ga farmaki gajeren hannu kamar da mai so sa kwatangwalo Allah dan ya Allah maka dingan mura da an ji kiɗan gambara a zazzaro ma ido kamar da adamu ya hau sama makare dan ya kuma Allah ya gaba da wani Aisha ba kan gangare makare dan ya kuma kasanni mai gambara ni ne zago na garwa mai gangar gambara kamar baka san ni ba ne ne na haɗu gaskiya kan ce shega na ce kuma na bin uban ne ni ko ba shega ba ne ni ina yawon duniya ina wannan gambaran makare dan ya yo kuma kana wannan gambara faɗi ma Allah shi ban kuɗi wannan duniya in amar ba sun ba makare dan ya kuma amin domin annabi na san ba na shariya idan ni ne ke kiɗi makare dan ya kuma sai ka auri masallima Allah mai gambara fatan wannan jahili kana buri duniya abu ko ne a ruga nake sai dai shanu wala mun sai da mun sai dai kuturu guda bakwai Allah dan ya kuma kai dai tarin karnuka kamar da gaidan yake na bayyana makare dan ya kuma amma yanzu so da kai wancan bai nan na maka haushi shafatan hankali ba kauye shega kai gabo mai gammura a kauye bai share ma ba a zama lafiya lalle ka bata gaskiya Allah dan ya ka sanni mai gammura da fadin da ruwan in ne magana ku so da ya yaman dan ya zo akan ce shida nake Allah mai gambo dole kyauta ba ba ina da fadin da gabo ba wata gaddama ya ce ma min yabo kita sai wancan zuwan makare dan ya Allah maka din gammura shafatan hankali ashe ba ka kan gado kaman a dallanin kawai a kai ga wadan haka dan uwa ido wani dan kwalago ya samu tuwo ba miya wajen gefen kafa a gwajin su balan mai gabo ya za ka yaka aiki ya koma kasa makare dan ya kuma gabo ya za ka yaka Allah mai gamba a a kai kai mun haka da fadin da ba na san shegan duka ne da ilimi zan gammura ai kai ka matsa mana kake sai ka je kusa ina so mai gamba Allah maka din gammura Allah dan ya wai abin da nake ma haka da fadin da wai wajen dan tanka nake Allah dan ya ka san ba mutum ne da yatsunsa suna gida ne da yanzu mazan gamba wannan ba ku turu zai hannu ne na gida kai cikin sallah yake kake iskokin ka Allah maka din gambara Allah dan ya kuma kai idan zai koma kai gari sha ba kan hankali makare dan ya dole in sallah ta mato da fadin da sai jimga su gaba gari isha taushe ya gaba Allah dan ya kuma lalle ka kyauta mai ka zuwa ka dan zuwa makare dan ya ni kuma ka dole da yatsun zuwa ka mota sai ka sheka an baka da kokumo makare dan ya kuma dole in ba ka da koko ai sai kai da haka maje ka sheka Allah maka din gambara Allah dan ya kuma lalle ka faɗi da a sha ba kan hankali makare dan ya ni abin da nake bayan so da Kai kai duk wanda na dan zuwa makare mai gamba.
ba ka dole da dadin zuwa bayan so da kai arziki Allah dan ya ko cikin nan a waje guda kamar gurgu na gurgu na sai mai farmaki matan da nake duniya. Allah ya cika mun.
a din domin annabi Annabi da gago mai gambara makare dan ya ko gago mai dambara Ni ce yawon duniya ba caca ba giya fitan ba. Ana ba bari.
ni ma nan ba na haka Tun na je gida ubana ya man faɗa makare dan ya gago ka kyauta mai yau da kullum sai wa idan nace maka sai dan amina maulaji kan wannan ba banna ba kai shafa kan hankali makare dan ya gago ba ta aji ba ba ida ba idan za ka san gida ai duniya ana za in arziki ainihin ya ya wuce makare dan ya ka ji ainihin ya ba bai ida ba idan ba ni wallahi gago Allah mai da gaba qalbillahi gago wani audu uban ka Alhamdulillah a duniya a shi ke sa mai gida ya komo kofar gida ya gantsar kashi ya ce kare ne ayye mun Allah haka din dambara dutse san ko kamar su kai na kukan miya iyali kuma su yi da fada ilaha illallah in Allah dan ya ba ganin nauti na faɗi ba kai kare dai amana makare dan la littafin shiruna ilaha illallah.
ni ilahi zaman duniya Allah dan ya anzalallahu alaihi Wani bin bin banza ya nauti ya ƙara gaya mana ba gani kuma kawai Allah dan ya ya dafi uliman karam liman dafi uliman hada ka san shi so ga cire kiyayya magance kai ko kowa samo kuɗin shi ya shigalin duniya makare mai ba gamba kuɗi ba sa magani idan kwana ya a cika cikin ba kai ya bace ba in kowa bai sani ba hannu nan na sai Allah muka din dambara Allah na leƙa na gani haƙu ba na ya wai mutu yo Allah duniya yanzu ni kauna tabbata abin da ya cinye uban kaɗa ne bai gagara in ba ƙarya ba yanzu kuma ni mai gambara watan mataran bankin ga na sheƙa na gira makare dan yaku kuma har ka tafi lalle sai dai in wani ya taɓa a ce ga wannan mutum kamar gago mai kiɗi har leƙa na ake an san ba ni bane ba dan a yi man zaune ya zance na ya wuce to ba wannan ba ga yawan dan yaku yaya wata ran mai kida shafa kan hankali kana ƙaunar annabi yanzu in Allah bai nufa ba ko gobe ba za mu ba in Allah dan dole lokaci mu sheka lahira la ilaha illallah ba mu sha dukan al'aku in Allah mai gambara shi ko dadin lahira la ilaha illallah ba in ka je lahira wani bin uban zai ka yi tauhidi mai kyau Allah mai ba gambara san ma'ana mai la kyau ilaha illallah ba salatul fati wani audu uban kadda ga jinjina duniya Allah mai ga wa gambara idza matil ard wani in bawa ya mata ake mai zancen ga allahumma inna wani bin uban zai ka ji ko allahumma inna Allah mai gambara dago ta shaida mana abu gyaran wanka take tun daga nan duniya ma da mai sun rika ta dan su gama lafiya laka idika nan duniya in Allah dan wa na saka birka lahira sun masa bayan kasa kasa ne ce wanda garawa mai gangaggawa wa numi daga duniya ashe kai ma ka fi irin yadda ake nihi makare dan wannan tawakkal alayka lahira fa idan da shi yasa ga zaman duniya nake tsoron duniya ina tsoron ya lahira faɗa ma yaro da fitar ne masa addu'a na bin uban zai ga ga abokai musu addu'a ko min zahi duniya wa habi kyauta mu a din domin annabi da neman sauki muke wurin Allah wa ga sanni bai gambara in Allah dan ya ko ina tsoron lahira ida fa idan da na san ka je lahira wani bin uban zai sun mun bukumin na zuwa da fa idan da ga audu muke na zuwa bin uban zai ga asirfanin lahira da fa idan da ga abun mukin lahira ta ce ma goma tana nan mai jan ido kamar gauta ya ne ga kwalla kan da ilan ta ga zaman duniya ni ba nan kambuna makare dan ya ga goba ga kambuna abu komin kambun mutum idan ya je lahira asiri ne ya la kai ilaha illallah wa lahira ba an kina tsoron duniya ina tsoron lahira makare dan ya na gani ni ne gambara da fa idan da ba kan yi ba zan kan yi ba a murɗa ba zan murɗa ba a soki ba zan sauku ba Allah mai dan wai na ga in ka je lahira da kallon magani ga yaki ya wuce Allah maka din gambara Allah dan ya yanzu yaki ya wuce farauta ma an sana Allah mai dan lalle ga fita gaskiya da fa idan da ni buga kayan kambuna kamar sarki ne yace a kamo dan damusa wa zai yi hudawa a ɗauro shi kamar da mai makare dan ya ana da buga shi a kurkuku a baya tuwo ba yawa da dan wake ba yawa hakori ya dade maka kamar shan taba ya kai ga go mai gambara Allah dan ya akwai yin koye magana guda da fa idan da sai a zazzaro mai ido Allah dan ya ga abokan hajima kadan yace na nan gafara Allah dan ya Allah maka din gambara Wannan ya yi jikin wuya kamar ya sato da man hila ne sun cin wai yo Allah duniya Allah dan ya ga abokan kyauta mini Allah dan ya yau kana san shegantaka ba ƙarya bane na bin uban zai duk duk ko ka yi jibin wuya kamar ka ɗauko dumin fulani sun cin maka abu kai ko shafa mana dan mun zo gambara suke zazzaro ido ido na mai sassabe ya ɗebo da kuhu kar ka yi min shegantaka Allah dan ya mai faɗin keya kamar agwagon malam a a kai wa ne ya muka ka sa riga kuɗi ka ba Allah ka a kar ka yi min haka Allah dan ya sai ba kai riga sai ka ce ba mange a gidan giya na bin uban zai ni ko ba na san haka ba zan ce kauye kuke makare mai gambara ni mu kauye ne kuke hana gahiya suke wa a gona hashu na san ko a kasar Kano gidan ma kauye to na bin uban zai tunda ko Allah ya sani ila fa Allah babu annabi ya sani Allah dan ya su mutane ma sun kuma sani da bin buban zai ni ma ko ba na ni Allah mai gamba ka san ko a kasar Kano gidan ma kauye kanawan kauye kuce kuke halbin mutum ku kwana ka akan ruwa Allah ne gambara kanawan kuku bane makare dan ya babu ni kuku nake kuke halbin mutum ku kwana akan dorawa makare dan ya wane ne ya gaya maka yake ma kuku ne Musa ya gaya mana wurin yawon gamba Allah maka din gambara Allah dan ya wa to mun san dan kuma mijin mai mula mai kuɗi kaman ganyen dora a ɗan kokari ya nake a ranar ta faɗa haka Ni ka haɗu gaskiya Allah dan ya ko ni ya haka nan ba nake ka faɗa mana makare in gamba ko ni ma haka nan nake da hakan ba Allah ku ne je mai kan gado na sai da nan ne na muna habaicin kura ga mai awaki zai tabbata Allah maka din gambara ya mana fara akuya in yi zagi kura ƙarya yake ya ce me ya taɓo mai ka san ni ne ka bari su kwaikwai wa shugaban yawan labarin ya kan haga Allah sha maganganu mutuwa tare malamai yaƙi tare yan baka bugi ɗan yaku ga bai tafi da abun na audu kwana sheganta da ga ruwa ruwan bunu ba ta bebe ya dingil ya wale dan harwa da amuru kin taban gashi ba ta hankalin wanne ya sa ka ba shi kai ba ka sani irin yadda ake nufi kace iskokin ka kawo na zama tsohon gari mai yawan tsingani na a Allah mai gamba Allah maka din gambara mutum tsarafin gaskiya idan abu hakka iya shi ba zai koya maka ka san harkar gambara ya man ɗan yaku nan ne ga zaman duniya ila fa da Allah ka gobe san lahira ba in na tafi lahira ya kai ƙare gaya mani makare dan annabi yanzu sauran mu uku Allah dan yaku sauran mu san dan kwamo ya fa da Allah sauran gaba dan mai awo bin duban ga makare dan yakubu Allah mai gamba ni ne yaro kankani ni ko ba yaro ba ya ila fa da Allah wani gani na dan kankani inda ilimi nan gambara Allah ba yaro ba Allah dan yaku wallahi ne kada gambara dan ne ka sha tuwo cikin wannan duniya Allah maka ne gambara Allah mai gamba oho ai sai shan kura kamar sabon alhaji ba zan ce gwamno kake makare mai gamba kai ba gauro ba ne ila fa da Allah ai ni ba gauro ba ne ni mata na uku Kusan azumi na zuwa ga yadda mu yi mana.
Allah maka din gambara Allah mai gamba gauro ko na shan ya kusa maka din gambara shi ne na gaya maka makare dan yaku duk watan azumi ya tsaya ila fa da sai Allah a ɗauka ne karkiya Allah mai gamba sai a ɗaure shi kamar da ne Allah dan yaku sai ko zagawa ce yana cikin takwali wai ba iko bane ya dai aka yi musu na bin uban mai sai yana cikin takwali mutane har a sai shafa kan hankali makare dan yaku gago ka faɗi gaskiya Allah shi mana taimako ga harkokin duniya makare dan yaku har ma in wa lahira a hali kyauta mana mu shafa kan hankali ba kiɗin kura bane ayi kar ka faɗa haka bara ba ta bi bace ba ai ba bodo bace ba na bala bace makare dan yaku dan muna ba tan duba shi ne na gaya maka makare dan yaku sai labarin duniya wanda roƙo da hada-hada kamar tsoho zai mutu.
hafto ba na yin Sai shi ne na gaya maka makare dan yaku.
hafto ni ba na haka In Allah mai gamba.
ka san ni mai gambara Ka kai karkara mana makare dan annabi.
in dai na ɗau gambara Allah dan yaku.
ba na so na ga mai kuɗi Allah dan yaku.
sai gajeren baya kamar an wa maji kurukuru za a sallah juma'a Kai ba wannan mace makare dan yaku.
sannan ga katon wuya sai ka ce gwamnati Sai aleka a ga mai gida sai annakiya kamar ƙwaryan man gida shekara ba karkara.
sannan ga alhewa ba mu kamar ladan ya In bata Allah dan yaku.
duk ma ba wannan ba ma Kai ba wannan mace ba ɗai rigar baya kamar marhin kewaye.
Allah maka ne gambara Allah dan yaku.
kwanan nan naga sakaran mahaushi dan mai gina Ba shafa kan hankali makare dan yaku.
na je jin mai gambara Allah ba idan da.
ga abokan ajima kaɗan Allah dan yaku.
sai shirgo sa mako wadau akwai tsohuwa yake da ya gaike ne Ba ɗan naman ba yawa mai naman ba kira.
kai gago mai gambara Allah dan yaku.
ka san ba zango bane ka muka hawo muke mu ai sai an je gida a diddiye mazuruwa a mace mata kwankwaso Allah maka ne gambara da kan da kafa an rufe ana gara ban gaba a zo a ci mai lafiya idan Allah ya yi la lafiya ilaha illallah ai shi ne na gaya maka makare dan duniya lalle ka bula ka hakin ta ka lura duniya kamar baka san dibi ne makare dan yaku amma ba ka da hankali Allah dan yaku dan gajeren hannu kamar da mai so sa fatan gwani kai ba ya gaya maka makare dan yaku ni ne na gani mai kira ta mai dogon ci kamar an miƙe bi ai kai ba ka da hankali Allah dan yaku sai bakin kirji sai ka ce wuta ta rike koshiya kai wa ya gaya maka baka huska sai kace duwawun malam jibi kar kai min shegantaka makare kai da wani hausa ba ka gaya maka Allah maka ne gambara Allah dan yaku kai ko sai yanka hudu kamar sirri da kuma asarin fajja kuna Bashin wa ya gaya maka makare mai gamba ai kai da huzu kake Muka gabara ga jera hanci kamar na mudi zai hau.
goge yin dukkan da bai bai yi uku sisin kuma Allah dan ya ai ni nan na san ya haka kai wa ya gaya maka makare dan ya dan na duba na gani na Na san dai haka nan take tuna auzu ubanka na na san kuma kai ka iya Allah dan ya Allah maka dingan bara an wata dilladiya Allah dan ya yanzu kai nan bambo kake gidanku abin ne yake kuma alhaji ba kuma makare dan ya sai ka ce alhaji ba kwa Alhaji ba idan da har ganin ko dillabiya hannunta ya koma ya wuya ba arabo lafiya da wannan sai an sai ka datsa hannun kai mako Allah dan ya sai ka datsa hannun kai mako ina tsoron in ji hawa maciji mai jamuyi.
ni ko ba na san haka Shi ba Allah bane yana hana Allah shi da makare dan ya Allah maka dingan bara Allah dan ya wato yanda kake fiti miciji ba ya faɗa da muka sai hutu yake ai shi ne na gaya maka rabo daga Allah ya wannan ba banna ba dalla dalla kiɗa wa kare dan yaku dan mabaicin kura da mai awaci ya ka tabbata lamara akuya in yi zaji kura ƙarya ke ce ne ya taɓo mashi ka da dan yaro kankane Allah dan yaku sai ganga a makogaro kamar daurin cinkuna fulani a kudin zuwa kai noma na gambara huɗa ta gambara han koma lahira makare dan yaku ni sana'a ta ce nan ai shi ne na gaya maka makare dan yaku tun da ba na sha'awar kisan mutane in tara in gawa ana san da arziki ai rikiya ta wuce makare dan yaku lalle ka kyauta wani yau kyauta ba tilan bace kiɗi ba iko bane makare mai gamba ai kiɗi ba ci dabba ni ne malamai suka ce da mu ɗafa an masa'ila zan daina faɗan malamai mai idan na na zo gun mutum ni kai ya hana ni wa kan yare na mutum ni malam haka nan nake dan maroki mai rainuwa da yayan gurbe mutum lalle ka haɗu gaskiya ko yana haraman lahira sai yayan ya cire makare dan ya ba ba na wannan duniya ila fa idan kun na mutum baka ɗin gambara ga yaman dan ya ni ana bani ɗari ɗari ake bani kwabo kwabo ana bani taro taro da titi da sile sile da labani kan ake biyar ma ni kan ake yau ne maka dan kasuwa ko robo sai a bani in saje kauya Allah maka ɗin gambara Allah dan ya ku sai ka soka a jakar wuya to maka dan kasuwa habban tausayi yake makare dan ya har ma ban tausayi yake wannan ko robo ka bashi kasan karba yake Allah sarki duniya in ya zo ka bashi kasan karba yake makare dan ya ka